ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانة إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركة من ساكة سادواء وأنا مسلاتي بتعلم البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي نقدقى a wannan gari na kano a wannan yammaci na litinin a yau muna 28 ga watan alharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da shida ga watan tara shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurkan bai da haƙƙi wal wallafar shehun musulunci abu al'abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya alharrani a dimashki rahimahullahu ta'ala a wannan shi ne darasinmu na tara a wannan majalisi kuma muna nan inda yake inda ma da yake cewa faslun fil furqani bainal haqqi wal batil fasli da zai yi magana akan bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya wa annallaha bayyana zalika bi kitabihi wa nabiyihi haka nan Allah subhanahu wataala yayi bayanin haka a littafin sa annabin sa ma yayi bayani faman kana a'zama ittiba'an li kitabihi alladhi anzalahu wanda yafi kowa bin littafin Allah da ya saukar wa nabiyihi alladhi arsalahu yafi kowa bin annabin sa da ya aiko kana a'zama furqanan zai fi kowa bambanci ko tantance tsakanin ƙarya da gaskiya wa man kana ab'ada an ittiba'i alkitabi war rasul wanda fi kowa nesa da bin littafin Allah da manzansa kana ab'ada an alfurqan sai ya fi kowa nesa da tantance tsakanin ƙarya da gaskiya washtabaha alaihi alhaq bil batil wato gaskiya da ƙarya su rikirkice masa كالذي اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان kamar mutanen da bautar Allah mai rahama da bautar shedan suka rikirkice musu wan nabiyyu sadiq bil mutanabbi kazzab da annabi mai gaskiya da kuma annabin ƙarya suke rikitar da su wa ayatun nabiyyin bi shubuhatish al kazzabin da ayoyin annabawa sune mu'jiza da kuma shubuhohin makaryata su ma suke rikirkita su hatta shtabaha alaihim al-khaliq bil makhluq har ya zama sun kasa tantance tsakanin mahalicci da kuma halittarsa anan ibnu taymiya alaihi rahmatullah ya zo da wata ka'ida muhimmiya ita ce fadarsa wa man kana a'zama ittiba'an likitabihi alladhi anzalahu ونبيه الذي أرسله كان أعظم فرقانا wanda ya fi kowa bin littafin Allah wanda ya saukar ya fi kowa bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya aiko to ya fi sai ya fi kowa bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya haka nan akasi wanda ya fi kowa nisantar littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya fi kowa nisantar bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya shi ne wa man kana ab'ada an ittiba'il kitabi war rasul kana ab'ada an al-furqan wanda yafi kowa nisantar alqur'ani da manzo sallallahu alaihi wasallam wato sunnar sa sai yafi kowa nisantar wato sanin bambanci tsakanin gaskiya da ƙarya wannan ka'ida ce wacce take mai karfin gaske kuma ibn taimiyya kamar yadda muka faɗa a shimfiɗar wannan karatu a cikin wannan littafi ya kawo ƙa'idoji masu muhimmancin gaske wanda za mu yi ta cin karo da su to wannan tana ɗaya daga cikin ƙa'idojin da ya kawo wanda ita ce ya buɗe wannan littafi cewa allah subhanahu wata'ala ya bayyana menene gaskiya ya bayyana menene ƙarya gaskiya ta fito fili ƙarya ta fito fili haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin kowanne ɗaya daga cikinsu bayani daki-daki wanda ya bar wa al'ummarsa a cikin sunnarsa to duk wani wanda ya fi kowa riƙe littafin Allah shi ne alƙur'ani ya fi kowa aiki karantar alƙur'ani da aiki da shi ya fi kowa bibiyar hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da riko da sunnarsa da aiki da ita to wanda sai ya fi kowa iya bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya saboda mai saboda yana bibiyar waɗanda suka fi kowa bayanin ƙarya da gaskiya bayanin menene gaskiya ko menene ƙarya to haka nan zai zanto shi ma zai fi kowa bambancewa da tantancewa da rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya yayin da mutum kuma ya yi nesa da littafin Allah ya yi nesa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam baya karantar su baya fahimtar su to babu shakka wannan shi zai fi kowa kasa bambance ƙarya da gaskiya za ka ga ya kasa bambance fari da baki ya kasa bambance zare da abawa ya kasa bambance tsakuwa da hatsi saboda haka kowane abu ya zo masa sai ya rikita shi ya kasa gane gaskiya ga inda take ƙarya ga inda take to wannan abu ne da Allah subhanahu wataala ya tabbatar Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ku waɗanda suka yi imani in har kun kiyaye dokokin Allah to Allah zai sanya muku mizanin bambance ƙarya da gaskiya at-taqwa shine aiki da abin da Allah ya wajabta maka barin abin da ya haramta maka wanda kuma wannan yana buƙatar sanin littafin Allah da sunnarsa shi kaga duk mutumin da zai san littafin Allah da zai san sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya rika aiki da su to babu yadda za a yi ƙarya da gaskiya su rikice masa ya kasa gane ina gaskiya ina ƙarya duk yadda za a kai a komo da yadda abubuwa za su caɓe su rincaɓe to shi zai zama cikin haske yake yana gane ina gaskiyar take ina kuma ƙaryar take wannan shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka fi kowa sanin gaskiya suka fi kowa kuma gane ƙarya saboda mai saboda sun fi kowa riko da abin da annabi ya zo da shi sun fi kowa riko da alkur'ani sun fi kowa kuma riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sai suka fi kowa gaskiya suka fi kowa sanin gaskiya suka fi kowa sanin ƙarya da yadda take haka nan waɗanda suka biyo bayan su su ne tabi'ai su ma gwargwadon irin yadda suka zanto sun karanci sunnar sun karanci alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka zama suma sun fi kowa wanda zai zo bayan su sanin gaskiya sun fi kowa sanin ƙarya daga waɗanda za su zo bayan su saboda bayan sahabbai babu waɗanda suka san gaskiya suke iya bambance tsakaninta da ƙarya kamar tabi'ai haka nan waɗanda suka zo bayan tabi'ai su ne atba'u tabi'i waɗannan su ne ƙarni guda uku waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita su akan dukkanin ƙarnuka ce khairun nasi qarni thumma alladhina yadunahum thumma alladhina yadunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatuhum tasbiqu shahadata ahadihim yaminuhu wa yaminuhu shahadatuhu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da imam al-bukhari da muslim suka ruwaito daga abdullahi dan mas'ud yake cewa khairun nasi qarni mutanen da suka fi kowa su ne mutane na alƙarni na wato wanda suke cikin ƙarni na su ne sahabbai sun mallazi na yalunahum sannan waɗanda suka biyo bayansu su ne tabi'ai sun mallazi na yalunahum sannan waɗanda za su biyo bayansu su ne atba'ut tabi'ina waɗannan alƙurun salatatul mufaddala alƙarni guda uku wanda aka fifita su akan sauran mutane sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun bai ji wa aqwamun sai sannan sai wasu mutane kuma su zo daga baya tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu shaidar ɗayan su tana riga rantsuwarsa wa yaminuhu shahadatahu ko kuma rantsuwarsa ta riga shaidarsa abinda yake nufi anan shine ƙarya za ta zama ba a bakin komai ba rantsuwa da Allah za ta rufe abu komai ba mutum Allah Allah yake zai ba da shaida ba ruwansa da gaskiya zai faɗa ko ƙarya zai faɗa zai yi rantsuwa tun ba a neme shi ya rantsuwa ba kuma akan ƙarya zai ba da shaida tun ba a neme ya ba da shaida ba kuma akan ƙarya wannan yake nuna cewa bayan waɗannan alƙarnai guda uku ƙarnin sahaba tun mallazi ne nuna sun bai lazi ne nuna to duk waɗanda za su zo bayansu to ba za su kai su ba duk waɗanda za su zo bayan sahabbai da waɗanda za su zo bayan ko bayan tabi'ai bayan atba'ut tabi'in to ba za su kai waɗannan al'ummomi guda uku ba kuma su waɗancan al'ummomi gaskiya ita ce tafi yawa a cikinsu ko da ana samun ɗaiɗaiku waɗanda za su zanto sun fanɗare to amma dai ba su su tafi yawa ba waɗanda suka fi yawa a cikin al'ummar musulmi su ne masu gaskiyar akan samu ɗaiɗaiku waɗanda za su zamo wato bara gurbi to amma waɗanda za su zo daga baya su kuma marasa kirkin makaryatan su kuma za su yi yawa ko da kuwa ba za su rinjaye masu gaskiya ba amma kuma za su yi yawa ba za su zama ‘yan kaɗan ba to wannan shi yake nuna maka gwargwadon yadda wato al'umma ta fi kusa da mishkatun nubuwa wato wannan haske na annabta gwargwadon yadda za ta zanto kan gaskiya gwargwadon yadda za ta nisa gwargwadon yadda gaskiyar kuma za ta yi nesa da su sannan kamar yadda laraba suke cewa bidin jiha ta tamayyazu da shiyawu kowane abu ka haɗa shi da kishiyarsa sai ka gane bambancinsu to sai ya ce maka wa man kana ab'ada 'ala al-kitabi was-sunnati ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان wanda ya fi kowa nesa da alkur'ani wato da bin alkur'ani ya fi kowa nesa da bin annabi sallallahu alaihi wa sallama to ya fi kowa kuma nesa da kasa bambance tsakanin ƙarya da gaskiya a shekul islam ibn taimiyya a cikin sharhul isfahaniya sharhu al-aqidat al-isfahaniya juz'i na biyu shafi na 379 tsohuwar daba'ar ba sabuwar ba a ciki yake cewa ولهذا كل طائفة كانت إلى النبوات أقرب كانت أقل اختلافا saboda haka dukkan wata kungiya dukkan wani wato wata jama'a waɗanda suka fi kusa da annabta su suka fi karancin sabani domin duk lokacin da aka yi nesa da alkur'ani da sunna to sabani kuma zai ta karuwa ana kusantar alkur'ani da sunna sabani yana raguwa sabani yana raguwa sai yasa zaka ga sabanin da yake cikin abin nan sahabbai bai kai sabanin da yake cikin tabi'ai ba sabanin da yake cikin tabi'ai bai kai sabanin da yake cikin tabi'ai tabi'ai ba ana ƙara yiwo ƙasa sabanin na ƙara karuwa yana ta ƙara fantsama yana ta ƙara daɗuwa saboda haka za ka samu waɗanda suka fi kowa kusanci da koyarwar annabawa su suka fi kowa ƙarancin sabani a tsakaninsu shi ne abinda yake faɗa a nan ce wani haza kullu ta'ifatin kanat ilan nubuwati aqrab kanat aqalla ikhtilafan dukkan jama'ar da tafi kusanci da koyarwar annabawa za ka samu ta fi ƙarancin sabani wa kullama kasura bu'duha kasura ikhtilafuha duk sanda kuma nisantar su da koyarwar annabawa ta karu to kuma sabaninsu ma zai ta karuwa to shi ne sai yake ba da misali da wasu ƙungiyoyi ya ce falmuta falsifatu lamma kanu aba'ada min ahlil kalami ka anin nubuwat kanu akthar ikhtilafan ce malaman falsafa saboda sun fi malaman kalam ahlul kalam sun fi su nesa da annabta domin malaman falsafa a galibinsu ma za ka samu zindiƙai ne wasu ma ba su imani da kowace irin nubuwa ba to sai ka samu saɓani a cikinsu yana da yawa fiye da yadda yake cikin mutakallimun ahlul kalam dukkaninsu ƙungiyoyi ne waɗanda suke sun karkacewa hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sun karkacewa hanyar annabawa amma saɓanin da yake cikin almutafalsifa masu riƙe da falsafa ya fi yawa akan sabanin da yake cikin masu rike da ilmul kalam fa inna lahum min al-ikhtilaf fi at-tabi'iyyat war riyadiyat ma la yakadu yusihi illa Allah sabanin da zaka samu a cikin malaman falsafa a cikin ma harkar tabi'iyyat wato ilimin da yake na ɗabi'a wato ilimin physics abin da science science of nature za ka samu a nan ma saɓanin da suke da shi a kan ɗabi'a ɗabi'a shi ne abin da kake gani yake kewaye da kai abin ilimin wannan ilimin abin da yake jisim madda da sura to za ka samu suna da saɓani a kan almadda da sura da المادة المركبة الجوهر المركب والمفرد والبسيط والواي والواي sai ka samu sabani akan waɗannan abubuwa sabani wanda yake mai yawan gaske galo ba littafin al-milal wal nihal na shahrastani ai ya kawo maganganu akan maganganun su a cikin abin da ya shafi ilmin tabi'iyyat haka na ilmin riyadiyat abin da ya shafi lissafi nan ma zaka samu suna da sabani mai tarin yawa ji ibnu taymiya yace babu wanda zai iya gaya maka adadin sa ko ya kididdige maka shi sai Allah wa amma ikhtilafuhum fil ilahiyati fa a'zam amma in aka zo batun abin da ya shafi Allah da sifofinsa da gaibu to nan ba a magana sabanin su anan kuma yafi kowanne saboda abin da idan suke gani sun yi sabani da yawa akan sa ina kuma abin da ido baya riskarsa kunne baya jin sa hannu baya taba shi ya ji shi ya fita daga ya wuce ya zama abin da supernatural to kaga anan sabanin dole ya tsantsama shi yasa wajen sanin wane ne Allah mai dare da sufofin Allah sabanin su anan baya karewa saboda me saboda nisantar da suka yi da koyarwar annabawa to sannan sai ya ƙara yiwo ƙasa ya ce wa shi'atu lamma kanu min ajhalin tawa'if al-mansubina ila ila al-billah كانوا أكثر اختلافا من جميع الطوائف yace shi'a kuma saboda zamantowar su cikin duk kungiyoyin da ake da su masu danganta kansu da musulunci babu kungiyar da take da jahilci kamar ta shi'a sai ya zanto su kuma sabanin da ke tsakanin su yafi kowanne a in ana magana shi'a ba ana magana wani abu ne yanzu ba wani abu ne da dadde mai tsohon tarihi wani kai ba ɗan shi'a sai ɗauka ɗan shi'ar wasu kawai sai ga ai ga shi nan kansu haɗe a ce suna saɓani ga shi nan guda ga suna fitowa muzahara kansu haɗe da matansu da ba wani ake ana magana tarihin shi a tunan kafuwata kuma wanda kake gani ɗin ba ba su kaɗai da shi ba ka bincika za ka san akwai saɓani mai yawa saboda ka shi'a shi'a tana da saɓani mai yawa a cikinta kuma kowanne bai gajiyar kowanne ba har ma wasu suka kai ka kafa juna saboda saboda ajhalun nas bil kitabi was sunnah sun fi kowa jahiltar littafin Allah da sunna gari ibn ibn taymiya cikin minhajus minhajus sunna yana ce akzabu nas fil manqulat wa ajhalun nas fil manqulat wa ajhalun nas fil manqulat in aka zo maganar riwaya ko maganar daukuwar abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko magabata to sun kowa ƙarya ana za su ta kawo labarai na ƙarerai wanda ba su taɓa faruwa ba su faru ba sun fi kowa ƙarya a nan aka zo kuma magana ta hankali sun fi kowa wuta saboda ka kaga ba ta inda suka yi fice sai ce sun bal mu'tazila sannan mu'tazilawa shi'a ta fi mu'tazila nesa da kitabu sunna mu'tazila duk da cewa akwai wani lokaci da aka samu wato haɗin gwiwa tsakanin mu'tazila da shi'a to amma mu'tazila sun fi kusanci ko yaya ne da shi'a akan akan abin da sun kusanci da sunna akan akan shi'a to amma su ma tunda suna da nisa in ka kwatanta su da wasu da sunna su ma sai sabanin su yayi yawa sabanin su yake da yawa kamar yadda Abdul Tahir Baghdadi a cikin littafin sa Al-Farq bayna al-Firaq yake cewa akwai kungiya kungiya ta mutazila guda guda 20 kuma kowace kungiya tana kafa kai wata kowace ƙungiya tana kafarta wata yanzu ka ɗauki aljubba'iyya da albahshamiyya aljubba'iyya su ne ƙungiya abu ali aljubba'i muhammad ibn abdul wahab aljubba'i albasri da ɗansa abu hashim abdussalam ɗa da uba ne ɗa da uba ne dukkan su mu'tazila amma mu'tazilancin uban ba irin na ɗan ba dan yana cewa uban kafiri ne a mutazilancinsa shi ma uban yana cewa dan kafiri ne a mutazilancinsa kuma dukkan su mutazilawa kuma kowa ya kafa kungiyarsa wannan ana kiran sa kungiyar sa aljubbaiya wannan kuma ana kiran sa albashamiyya abu hashim to kaga in ya zan da da uba da suke bin aqida daya amma suna kafirta juna to ina ga wanda kuma ba garin su ɗaya ba saboda haka suke da sabani mai yawa mai yawan gaske duk mutumin da zai dauki littafin al-farq bain al-firaq na Abdul Qahir al-Baghdadi ko ya dauki littafin al-milal wa nihal na Shahrastani ko ya dauki littafin maqalatul islamiyyin na Abu al-Hasan al-Ash'ari ko littafin al-fisal wa nihal na na Ibn Hazm to zai ga sunayen ƙungiyoyi-ƙungiyoyi barkatai kuma dukkaninsu suna ƙarƙashin wani reshe guda ɗaya ko wani tushe guda ɗaya dukkaninsu a ce da su mu'tazila amma kuma kowanne yana cin gashin kansa kuma kowanne bai yadda ɗayan ba yana maga ɗayan kafiri ne to saura kaga nisantar littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi shi yake ƙara sa sabani ya burin ƙasa ya ƙasaita ya gawurta to shine abin da ibnu taymiya yake cewa thumma al-mu'tazila aktharu ikhtilafan min al-muthbitati lis-sifati wal-qadar al-muthbita sune wadanda suke tabbatar da wasu sifofi ko da za su kore wasu suke tabbatar kuma da kaddara kamar kamar kamar asha'ira kamar maturidiyya yace thumma musbitatu almutakallimun fihim min alikhtilaf ma la yujadu fi ahli alilm bis sunnati almahdha sannan su kuma in ka gangaro har ila yau wadancan mu'tazila sun fi irin su asha'ira su kullabiya sun fi su sun fi su nesa da sun fi su nesa da abin sun fi su yawan sabani saboda nesa da suka yi da sunna to su ma kuma waɗannan in ka zo su kuma in ka kwatanta su da masu bin sunna tsantsa su ba kuma sai ka samu suna da sabani fiye da yadda ba ka su shi yasa dukkan wani sabani da za ka samu a cikin sunna ɗan sunna to in kai sama sai kaga sabani ya fi tsanani a nan in kai sama kuma kana ƙara yin gaba kana ƙara samun sabani yana ƙara faɗaɗa sabanin da yake cikin sunna na amma wai ba a ce ba abu waɗanda suke bin sunna babu sabani ba akwai sabani amma sabanin su bai kai sabanin da yake cikin waɗanda suka kace sunna ba sai ce ma la yujadu fi ahli al-ilm bis sunnati al-mahdati wal hadith wa aqwal as-salaf abinda ba za ka same shi ba sabanin da ba za ka samu irin shi ba a cikin waɗanda suke bin sunna tsantsa suke bin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke riko da ganin magabata fa inna haula'i to waɗannan waɗanda suke rike da sunna tsantsa suke rike da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke rike da maganganun magabata sahabbai da tabi'ai da mabiyansu yake cewa fa inna haula'i ab'adu at-tawa'if 'ala al-ikhtilaf fi usuli zaka samu waɗannan sun fi kowa nesa wajen sabani akan abin da ya shafi asli dukan al'amura na addini akwai usul akwai furu akwai abin da yake tushe ne akan sa imani ya gudu akwai kuma abin da furu'a ce sabani ne da ya shafi hukunce hukunce wanda akan iya samun sabani a nan a dukkan sahabbai ma an samu wani ya yi fatawa da halaccin abu wani ya fatawa da haramcinsa wani ya fatawa da abu kaza makaruhi ne wani ce mustahabbi ne wani ce wajibi ne wani ce sunna ba wajibi ba wannan ana iya a samu amma kuma ba za ka samu sabanin sa cikin usul ba yanzu ka dauki a immatul mazahib al arba'a wa ghairihi ka dauki abu hanifa imam malik shafi'i ahmad ka dauki irin su al-auza'i sufyan al-thawri laysa bi sa'd sauran malamai waɗanda suke manya-manya suna da mabiya za ka samu suna da saɓani a cikin wasu hukunce-hukunce wanda ya ce shi kaza shi ne daidai wanda ya ce a'a kaza ne daidai amma kuma za ka samu a wajen usul ɗinsu abin da ya shafi imani da Allah da imani da manzannin Allah da littattafan Allah da ranar lahira da abin da ya shafi gaibiyat za ka same su kuma a nan duka abu ɗaya ne a ɗinke suke abinda abu hanifa yake faɗa shi abu malik yake faɗa shi imam shafi'i yake faɗa shi imam abu imam ahmad bin hanbal yake faɗa babu sabani a akan iya samun sabani cikin hukunce hukunce wanda shine furo cikin hukunce hukunce fiqh to amma a usul shi ba ka samu su anan ba ab'adu an-nasi an al-ikhtilaf fi usuli fi usuli لأنهم أكثر اعتسابا بالكتاب والسنة من غيره saboda sun fi kowa sun fi sauran rike littafin Allah da sunna wa bi tariqatihim tanhallu al-ishkalat al-waridatu ala tariqati ghayri kuma dukkan wata matsala ta taso da ta shafi addini in ka koma ga waɗancan ƙungiyoyi ba za ka samu warware wannan matsalar ba sai ka dawo gurin waɗannan ahalus sunna a sunnatul mahba in ya ce a sunnatul mahba abin da ya sa ya ƙara sunnal mahba saboda waɗancan kamar a sha'ira a maturidiyya da su ma sunna ne amma ba za ka ce musu mahda tsantsa ba shi yasa ya ce a sunnatul mahba ta ce to da yawa daga cikin rikice-rikice rikita-rikita in ta taso ta addini ba za ka samu warwararta ba sai ka dawo kan hanyar ahalus sunna waɗanda suke tsantsa to haka nan a cikin majmu'ul fatawa juz'i na hudu shafi na 96 yake cewa idza tadabbara al-aqil in mai hankali ya tsaya yayin karatun tarihi wajada at-tawa'ifa kullaha zai samu dukkanin kungiyoyi wato masu danganta kansu da musulunci kullama kanat at-ta'ifatu ila Allah wa rasulihi aqrab kanat bil qur'ani wal hadisi aqrab dukkan ƙungiyar da ta fi kusa da manzan da Allah da manzansa to za ka samu ta fi kusa da alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana dukkan wani wanda kusa da alƙur'ani da sunna to ya fi kusa da Allah da manzansa wa a'zamu inayatan za su kowa damuwa da karanta alƙur'ani da haddar alƙur'ani da bitar alƙur'ani da tafsirin alƙur'ani kuma za su kowa kulawa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da littattafan hadisai da ainihin bitar su sai sun fi kowa wannan kuma ka duba ka ga ko a yanzu za ka ga cewa waɗanda suke riƙe da sunna tsantsa sun fi kowa damuwa da sha'anin alƙur'ani tafsirinsa karantarsa ulub ɗinsa haka nan sunna sun fi kowa karatun littattafan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da shuruɗinsa da abubuwan da suka danganci wannan yace wa idza kanat 'an Allah wa rasulihi ab'ad kanat 'an umma anhuma an anha duk sanda ka samu kungiya da ta nisanci Allah da manzansa to za ka samu ta nisanci alkur'ani da hadisi hatta ta ji dofi a immati haula ce za ka samu shugabannin waɗannan ƙungiyoyi waɗanda suka saki Allah da manzansa suka saki alkur'ani da hadisi sai ka samu shugabanninsu man la yubayyizu bainal qur'ani aw ghayri ba ya iya bambance tsakanin qur'ani da ba qur'ani ba ba zai iya tantance ƙur'ani ya yake ba abinda ba ƙur'ani ba zai iya ba ba zai iya ba saboda ba saboda ba ruwansa da shi rubbama zukirat indahu aya ana iya zuwa ma a karanta masa aya alqur'ani a gaban sa fa qala la nusallimu sihhata alhadith yace kai wani hadisi ba mai yadda ingantacce bane alqur'ani ka karanta saboda yayi nesa da alqur'ani bai san ma aya ka karanta ba bal rubbama qala liqawlihi sallallahu alaihi wasallam kaza wa takunu ayatan min kitabillah ربما قال لقوله صلى الله عليه وسلم كذا وتكون آية من كتاب الله ko kuma ka samu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kuma ka ji aya ce amma ya ce manzan Allah ya ce saboda ba iya mutu tsakanin maganar Allah da maganar manzansa Ibn Taymiyyah ya ce wa qad balagana min zalika ajaib ma lam yablugh wa ma lam yablugna akthar ce mun muna samu labarai irin wannan yawa na irin waɗannan malaman nasu abinda ba ba mu samu ba abinda ba ba mu ji ba su suka fi yawa labaran da muka ji da yawa waɗanda ba mu san su ba suna nan da yawa a cikin littafin abul hassan ali annadawi littafin sa surata ne wata da tare da yana sunnati wa shi'a wa shi'a al-imamiyya yayi magana cewa malaman shi'a ba su damu da alkur'ani ba ya yi fasiri a kan wadda ta malaman shi'a ba su damu da alkur'ani ya ce za ka ga a immasu manya-manyansu ba sa iya karanta a alkur'ani daidai a koyaushe za su karanta alkur'ani ba daidai za su karanta shi ya ce amma duk sun haddace wake-wake wake-wake kan wannan ba a magana na ƙarya da na banza duk sun haddace ya ce amma in aka zo magana alkur'ani ba ba ba ka duba ko musabakar da yake ta alƙur'ani kana ji ana irin ta a cikin abin da ba ka ji ba saboda wannan baya gaban su to shi kansa ƙur'anin tuhumar sa suke gani suke yi ai an yi dungushe alƙur'ani an cire wasu abubuwa an yi makirci an ƙara wani abu an cire wani abu an yi kaza shi kansa alƙur'ani ba su yadda da shi sun ce na gaskiyar yana nan a boye a cikin sirdab a ƙarƙashin ƙasa tare da imamunsu al-mahdi al-muntazar saboda ka yana nan sai ya bayyana sannan ya fito musu da shi wannan dai sai dai su karba a haka taqiyatan a haka da babu gara ba dadi a haka su karbe shi to shine malam yace washtabaha alaihi alhaq bil batil ƙarya da gaskiya su rikice masa ya kasa gane ina gaskiya ina ƙarya saboda mai saboda ya bar alkur'ani ya bar sunna kallazi ishtabaha alaihim ibadatul rahman bi ibadati shaytan kamar waɗanda bautar Allah mai rahama da bautar shaytan turfiki ce musu suka kasa gane abu kaza bautar Allah ne abu kaza bautar shaytan ne ibadar Allah ar-rahman shine dukkanin ayyukan da Allah subhanahu wataala yake so ya yarda da su ayyuka ne ko maganganu ne na zahiri ko na batini الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله تعالى ويرضى عنها duk abin da Allah yake so ya yarda da shi magana ce ko aiki ne na zahiri ko na baɗini shi yake cewa ibada idan mutum yayi Allah ya saka masa da lada akan wannan kamar san Allah ibada ce san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce girmama sha'airullah ibada ce ka girmama alkur'ani ka girmama masallaci ka girmama ɗakin ka'aba wanda ibada ce haka nan sallah zakka ibada ce hajji sada zumunci sada zumunci al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar duk waɗannan ibada ne ibada shedan kuma shine yi wa shedan biyayya a cikin sabon Allah mutum yayi wa shedan biyayya ya saba wa Allah shi ake nufi da bautar shedan anan anan ibn taymiya ba yana nufin bautar shedan irin wannan da mutane da suke cewa mu muna bauta shedan ba yana nufin biyayya ga shedan wajen saba wa Allah kamar yadda Allah ya ce alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim Allah ce yanzu ba na yanzu shin baki alkawari da ku ba ya ku ya'yan adam cewa kada ku bauta wa shedan lalle shi makiyi ne gare ku kuma bai bayyana kiyayya wa dai guduni kuma ku bauta min hadha siratul mustaqim wanda ita ce hanya madaidaiciya wanda alkawari da Allah subhanahu wataala yayi da dan adam shine su bauta masa ma'ana su bi abinda Allah subhanahu wataala yake aiko annabawansa da shi da koyarwar da suke musu ne da za su samu yardarsa kada su yarda su saba wa abinda annabawa suka zo da shi in suka yi haka to sun bi shaidan in suka bar abin da annabawa suka zo da shi suka rika bin san zuciyarsu to shedan suke bi saboda haka a dukkan wani abu da mutum zai saba wa Allah a ciki to shedan ya bi to wanda ita ce ibadatu shedan din an gane ba wai ana nufin ya ajiye wani abu ya ce ga shedan nan ina bauta masa da safe masa sujjada da yamma masa sujjada ba a'a ana nufin ya rika bin hanyar da ta saba wa hanyar Allah to wannan hanyar shedan ce to wannan bautar shedan ne kamar yadda annabi ibrahim alaihissalam yake gaya wa mahaifinsa azar ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana ar-rahmani asiya ya babana kada ka bauta wa shaytan la ta'budu shaytan kada ka bauta wa shaytan lalle shaytan ya kasance mai yawan kangarewa Allah mai rahama annabi mahaifin annabi ibrahim alaihissalam gunkinsa yake bautawa kuma shi aurensa shi ba shi ne yake bautawa shi yana bauta ma wani abu ne da yake kusanta shi da Allah bai taɓa fitowa ce shaidan yake bauta ba amma annabi ibrahim alaihissalam yana gaya masa cewa to wannan shaidan bautar da kake yi ko baka ce shaidan kake wa shaidan kake bautawa saboda shaidan shi yake umarta ka da saban Allah in kai masa biyayya shi ka bautawa in kai saban Allah shi ka bautawa haka nan Allah subhanahu wataala yake cewa in tad'una in tad'una من دونه إلا إناثا وإن تدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله إن تدعون من دونه إلا إناثا با وسك إن يدعون من دونه إناثا إن يدعون من دونه إلا إناثا با wani suke bautawa ba ba Allah ba sai gumaka da suka sa wa sunayen mata اللات والعزى ومنات da sunayen mata ne in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida ba wani kuma suke bautawa ba sai shaydan maridan wanda yake mai taurin kai mai bujurewa la'anahu Allah Allah ya la'ance shi kaga Allah subhanahu wataala ya sifanta abinda kafirai suke yi na bautar gumaka da cewa shedan suke bautawa duk da cewa su basu taba fitowa suka ci shedan muke bautawa su a gurin su suna ta bana abudu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su matsar da mu kusa da Allah to amma duk da haka Allah ya ce shaydan kuke bauta ko da ba ku faɗa haka ba saboda shi ya shata muku wannan hanyar kuke bi na haka kun bauta masa haka nan ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana dangane da da mala'iku da waɗanda suka bautawa wasu suna zaton cewa mala'iku suke bautawa kamar larabawa da suke bautawa kuma ka suna cewa mala'iku suke bautawa kuma 'ya'yan Allah ne ba ka je gaban Allah Allah subhanahu wataala ya tambaye su a haula'i ka iyyakum kanu ya'budun waɗannan ku suka kasance suna bautawa qalu subhanaka anta waliyuhum min dunillah kai ne subhanaka tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuhum anta waliyuna kai ne majibincinmu ba su ba bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun ce a ce aljanu ne suke bautawa kaga sai suka ce ya'buduna aljinna aljanu suke bautawa kuma da yawan su sun yi imani da aljanu saboda dukkan wata da'a da za a yi ga wani ba Allah ba cikin saban Allah to wannan bautar shedan ne dukkan wata da'a da za a yi ma wani ba Allah ba cikin saban Allah to wannan da'ar bautar shedan ne da'a ce ga shedan ko bautar su ce saboda haka Allah subhanahu wataala ayoyi daban-daban ya hana bin khutuwati shaytan hanyoyin shedan ya ayyuha nasu kulu min tayyibati ma razaqnakum ko min tayyiba kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin يا قوة يا أيها الناس كلوا من طيب كل يا أيها الناس كلوا ما في كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا قوة متاني كتشي أبن ليك يتكين كسا نا حلال كما دا كما دادا ولا تتبعوا خطوات الشيطان kada ku rika bin hanyoyin shaitan innahu lakum aduwwun mubin domin shi makiyi ne gare ku kuma mai bayyana shi kiyayyarsa inna ma ya'murukum bisu'i wal fahsha wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun yana umarta ku ne da mummunan aiki da alfasha kuma ku zo ku rika wasu maganganu kuna danganta wa Allah ba tare da ilimi ba qatada ibnu da'amat as-sadusi da isma'il as-suddi suke cewa kullu ma'siyatin lillahi fa hiya min khutuwati ash-shaytan kullu ma'siyatin lillahi fa hiya min khutuwati ash-shaytan dukkan wani abin da mutum zai saba wa Allah a cikin sa to biyayya ce ga shedan saboda ka shedan yana yin umarni da miyagun ayyuka waɗanda ƙarshen al'amarinsu ba za su yi wa mutum kyau ba za su jefa mutum cikin damuwa kamar yadda yake umartar su da abin da ya fi haka muni abin da muninsa ya kai matuƙa kamar zina da makamancinsu haka nan Allah yana cewa ya yi wa nasu udkhulu ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nasu udkhulu fi silmi kaffa ko ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu udkhulu ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku waɗanda suka yi imanin udkhulu fi silmi kaffa ku shiga musulunci gaba daya sai ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan innahu lakum aduwwun mubin domin shi makiyin ku ne kuma bai bayyana kiyaye sauraka kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya umarci bayansa da su zamo masu bin Allah subhanahu wataala da aiki da abin da yake cikin musulunci kada su bi hanyoyin shaytan domin shaytan bai bayyana kiyaye ne gare su haka nan ubangiji subhanahu wataala yana cewa min al'anami hamulatan وفرشة كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومن الأنعام حمولة وفرشة daga cikin dabbobi na gida akwai ta ɗaukan kaya ko mai ɗaukan mutane a farkon akwai kuma ƙanana kulo min ma razaqakum Allah ku ci daga abin da Allah ya azurta ku wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan innahu lakum aduwwun mubin domin shi bai bayyana kiyayya ne gare ku haka da a cikin suratul nur Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Allah ke cewa ya ku waɗanda suka yi imani la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan wanda duk ya bi hanyoyin shaidan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar to fa shi yana umarni ne da da alfasha da abiki walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalar Allah gare ku da rahamarsa ba ma zaka minkum min ahadin abadan babu wani daga cikin ku da zai tsarkaka har abada wato ba dan Allah subhanahu wataala da falalarsa da rahamarsa ba kuna yin laifi ya yafe muku ku tuba ya karbi tuban ku to babu wanda zai tsarkaka har abada walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah yana tsarkake wanda ya ga dama idan bawa ya yi laifi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya karbe shi ya yafe masa ya tsarkake masa abin da ya yi na laifi waɗannan hanyoyi na shaidan da cewa hanyoyi ne da suka kai matuƙa ga muni hanyoyi ne da suka kai matuƙa ga muni domin hanyoyi ne wanda makiyin ɗan adam ne yake tsara masa shi ne shaidan babu wanda ya kai babu wanda ya kai shaidan yayya ga ɗan adam na haza aduwwun laka wani zauje ce wanda makiyinka ne da matarka sauraka shaidan makiyi ne ga dukkan ga dukkan wato ga annabi adam da dukkan zuriyarsa to duk da wannan bunin hanyoyin nasa sai kaga cewa yana kawata su ga wasu suna bi domin waɗanda suke bin hanyoyin shaidan suna ganin hanyoyin nasa masu kyau ne suna gano abubuwa masu kyau a ciki na kyale-kyale shi yasa suke bin sa mu'mini zai ga munin su amma wanda yake Allah subhanahu wataala ya rufe zuciyarsa to zai rika ganin abin mai kyau ne saboda haka sai ya rika bi to shine Allah subhanahu wataala a wurin gurare daban-daban yake faɗa mana cewa duk da munin hanyar shaidan shaidan yana kawata musu ne wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب yace wa izza yana lahu shaytanu a'malahu da tuna lokacin da shaytan ya kawata musu ayyukansu lokacin da kafirai suka yi gaggami suka ce za su zo su yaki annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa su kawar da su daga bayan kasa su burkushe musulunci su tabbatar da tutar kafirci a lokacin shaidan ya taho cikinsu da shi da rundunarsa ta shaidanu amma ya zo musu da surar suraka ibn barik ibn jusha sai ya zo wajensu ya ce shi makocinsu ne yana tare da su kuma zai ba su kariya ba zai bari wani abu ya same su ba ƙwala inni jarun lahu sauraka ya kawata musu ya nuna musu abinda za su fita dominsa wato ya tsara annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wani abu ne mai kyan gaske kuma sun kyauta wa kansu kuma shi yana tare da su ga rundunarsa nan yana dauke da tuta ta shaidanu amma ba ya zo musu a surar mutum ba su gane shi ba sun zo ya zo musu a surar suraka to yayin da walamma tara'atul fi'atan yayin da ƙungiyoyi biyu na muminai da kafirai suka yi arba aka ga juna na kasa ala akabai sai ya juya ya ruga da gudu kala inni bari umu shi ni fa ba ruwana da inni ara ma la tarau ina ga abin da ba ku gani kamar da zo a cikin ruwayar abdullahi dan abbas yake lokacin da shaidan ya zo shi da jama'arsa ya zo a surar suraka ibn malik ya zo ya sami mashirkai ya gaya musu cewa to yana tare da su kuma zai tsaya ya ba su kariya iya iya da iyawarsa ba zai bari wani abu ya same su ba abin ki to lokacin da aka yi arba da juna ya gano mala'ika jibrilu yana rike da hannun wani mushriki yana gaya masa maganganu irin wannan yana gaya masa cewa idhi jarun lakum la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum ba wanda zai isa ya rinjaye ku ba mutanen da suka isa su rinjaye ku a yau kuma ni ina tare da yana cikin gaya masa sai dan kai sai ya goje jibril cikin abin kawai sai su kiyaye mushrikin nan sai juya wa kuje mushriki ce a ya ka gudu bayan ka ce tana tare da ku yace inni ara ma la tarau ina ga abin da ba ku gani ya hango jibril inni ara ma la tarau inni akhafu allah wallahu shadidul iqab to da ka sai ya bace musu haka shedan yake wa mutum in giza bai kan turuwa duk mutumin da aka yi shi yana tuntsiyarsa yana kamar wani abin kirki shi da yake ingiza shi lantar an na arsalna shayatin alkafirin ta uzzuhum azza haka aiko da shaidanu muka sako shaidanu akan kafirai suna tankuda su suna ingiza su sauraka sai su rika ganin nasara ce a gaban su ga tana da haka abinda duk suka sa a gaba sai su ga cewa ba wanda ya sai dakatar da su kuma sai sun cimma hakan su sai ya cimma ruwa da ƙarshe kuma ya zabe masu haka nan Allah subhanahu wata'ala yana cewa innama nasi'u ziyadatu fil kufr wa dhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddata ma harrama Allah wa yuhillu ma harrama Allah zuyyina lahum su'u 'amalihim wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin Allah ya ce innama nasi'u ziyadatu fil kufr jinkirta wata ce wani wani ƙari ne a cikin kafirci watanni masu alfarma idan ƙoron shawa ko kafirai suka so su yi yaƙi a cikinsu sai su sun ƙara shi gaba sun ƙara tura shi gaba yanzu ba muna muharram ba muharram ɗin nan wata ne mai alfarma za ce to yanzu ba muharram ba ne safar shi mun yi gaba da shi mun da da safar baya saboda safar suna iya yin komai a ciki saboda ka sai su mai da muharram ya koma safar safar kuma sai su to sun mai gurbin shi da muharram Allah ce wannan ziyaratun fil kufri kari ne cikin kafirci wanda yana nuna maka cewa kafirci mai da hauhawa kamar yadda imani yake hauhawa ba za da wani imana to haka ne shi ma kafirci yana hauhawa kafirai ba ba ba ɗaya suke ba akwai kafir akwai kafiri akwai kafir kafir da mijin kafiri ko kamu kafir kafir ciki saboda haka shi ma kafirci akwai ƙari a cikin kafirci saboda haka ko a tsohon jihar ko a wutar jihar nama su ba da rakat su ma da rakat ne kamar yadda abin da aljanna take da rajat ita kuma ita ma jihar nama da rakat ne wasu wasu ƙasan wasu to shi ne Allah ce ziyaratu fil kufri da mun ga kafirci ku kuma kun ƙara wani akan wancan yake cewa yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman wata shekarar su halatta wata shekarar su haramta li wadu idda ma harrama Allah dan su haka race da abin da Allah ya haramta su yi laifi a cikin sa Allah ce zuyyana lahum su'a mali an kawata musu mummunan aikinsu sauraka aiki ne mummuna amma kuma suna gane shi mai kyau don haka suke yi shi haka nan kurare da yawa Allah subhanahu wataala ya nuna wani kazalika zugira lil musrifina ma kanu ya'malu haka aka kawata wa masu laifi mabarnata abinda suke aikatawa to kazalika kazalika zugira lil kafirina ma kanu ya'malu kamar haka ko kazalika zugira lil kafirina ma kanu ya'malu kamar haka aka kawata wa kafirai abinda suka kasance suna aikatawa wa kazalika zayyana li kathirin min al-mushrikeen qatla awladihim shuraka'uhum bi yurduhum haka nan ababan tarayyar su suka kawatawa da dama daga cikin mushrikai su kashe ƴaƴansu su kawata musu su rika kashe ƴaƴansu li yurduhum domin su hallaka su wal yalbisu alaihim dinahum su rikita musu addinin su زين للذين كفروا مكرهم وسدوا عن السبيل ومن يذلل الله فما له من هاد wanda suka kafirta an kawata musu makircin da suke su suke ga abin mai kyau aka kange su daga bin hanyar Allah wanda Allah ya batar babu bin shiryar da shi afa man zuyina lahu su'u amali fara'ahu hasana fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha yanzu wanda aka kawata masa aikin sa mummunan aikin sa sai riga ganin sa mai kyau zai zama daidai da wanda yake ba haka ba ba za su zama daidai ba Allah yana batar da wanda ya ga dama ya shirya da wanda ya ga dama da cewa kazalika zuyyina li fir'auna su'u amali wa sudda an sabil wa ma kana fir'auna illa fi tabab haka nan aka kawata wa fir'auna mummunan aikin sa aka kanye shi daga hanyar Allah wa ma kana fir'auna illa fi tabab kaidin fir'auna mugun tanadin fir'auna ba a komai yake ba sai cikin halaka أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ينزو wanda yake على بينة من ربه yana kan hujja bayyananniya daga ubangijinsa zai zama daidai da wanda aka kawata masa mummunan aikinsa suka bi soye-soyen zuciyarsu ba za su zama daidai ba saboda haka yana daga cikin bala'i mutum Allah ya jarrabe shi ya rika ganin mummunan abu kyakkyawa har ma watakila ya rika alfahari da shi wa yuqda ala almar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan da mutum ya shiga jarraba abu mara kyau kuma sai rika ganin shi mai kyau to wannan an kai gaya ga intikasa kwakwalwa ta rikici ta lalace ka duba yanzu matasanmu irin yadda suke wata shiga wani aski wata tafiya kai da ka gani ka san cewa mutum da tsantsi ba zai wani mutum mai cikakken hankali ba zai haka ba amma ka ga yayi wani aski ya gwagwaye kansa ya gwagwaye kansa yayi wata turuwa a sama bakin gani da ka gan shi ka ga wani bamaguje bamaguje arna arne amma shi yana wani wani wani tunkuro yana wani wai wanda bubu karewa shi gashi gashi yayi yayi yayi ado yana ganin kowa wawa na sakare bai waye ba daga ya wata shiga daga an sa wando duk an daddasa shi yana kwanaki nake karantawa wannan wandon bai da tsantsan gwiwoyi wanda aka ce aka aka aka dan ake daga da gwiwarsa wannan jins yana da suna ne masu tuni crazy ko to kaga tun daga sunan mutum ya yi adan da za a rikace masa mawukaci wasu mutane ne miji da mata uba da shaiman masu bautar shaidan aka ce masu bautar shaidan a harshen zamani ba wai ana nufin irin da magana da muka yi bacciya mai sabon Allah ya yi a waɗanda su a gurinsu shaidan shi ya kamata a bauta ba Allah walla in ka gansu wasu irin tsofaffi ne sun kai wajen shekara saba'in abu babba da shaidan kamanninsu ma ba kyau sun canza wata halitta su ba su rike da daga wata su su suka fita matar ita ce ta fara kirkiro wannan jinsin da samari suke samu sauraka abu ne ga shi nan ba shi da kyau a ido amma kuma wai shi ne ado to wannan shi ne aka ban zugira da husu a amali fara'a mummunan abu amma a rika nuna masa shi mai kyau ne wannan shi ne intikasa to waɗannan su ne alladina shtabaha alaihim ibadatul ibadatul rahman bi ibadati shaytan suka kasa gane bautar Allah mai rahama da bautar shaytan saboda haka suke yin abubuwa suna zaton cewa abubuwa ne masu kyau dukkan wani abin da mutum zai na sabon Allah bautar shaytan ne akwai magana ta Ibn Qayyim a cikin Badawul Fawaid a mujalladi na biyu shafi na 236 da ba lokaci bare mu karanta ta wanda yake magana akan ibadatu shaytan din ba ba lokaci lokaci ya kare ko so da muka zo karatun mu na gaba za mu dan karanta ta sannan kuma shiga gaba da gaba ta ta gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya taimaka sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh